Rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yan musulmi muna nan a cikin littafin mu na risala wanda mun yi darasi na farko mun yi darasi na biyu wannan darasi da zamu yi a wannan rana ta alhamis wanda shine 17 ga watan Rajab hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1441 kuma wanda ya dace da sha biyu ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin to wannan darasi da zamu shi ne darasi na uku a cikin littafin risala na ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala zamu tashi inda yake cewa wa nabahu bi athari sanatihi kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya fadakar da dan adam da alamomi na aikinsa wazar ilaihi kuma yanke hanzari gare shi ala alsinatul mursalin akan harsunan manzanni alkhiyarati min khalqihi wanda suke zabaku daga halittarsa fahada man waffaqahu sai ya shiryar da wanda ya datar da shi bi fadlihi da falalarsa wa adalla man khadalahu kuma sai yayi watsi ko ko ya batar da wanda ya watsi da shi bi adalhi shi kuma da adalcin sa wa yassara almu'minin kuma sai ya saukake wa mu'minai lil yusra domin su kai zuwa ga sauki wa sharaha sudurahum kuma ya bude kirazan su lil zikra domin gargadi da ainihin wa'azi fa amanu billahi sai suka yi imani da Allah bi alsinatihim da harsunan su nafiki suna masu yin furuci wa bi qulubihim kuma da zukatansu mukhlisina suna masu tsarkakewa wa bima atatun bihi rusuluhu wa kutubuhu amilin kuma suna masu aiki da abinda manzanninsa da littafansa suka zo wa ta'allamu ma allamahum suka koyi abinda ya koya masu wa waqafu inda ma haddalahum kuma suka tsaya inda iyakance masu wastagana suka wadatu bima ahallalahum da abinda ya halatta masu amma harrama alaihim daga barin abinda ya haramta masu to idan ba ku manta ba a rana ita mun faɗi cewa wannan shimfiɗa da ibn abi zaid al-qairwani yayi yana faɗin matsayi da Allah subhanahu wataala ya ba dan adam mun karanta tun daga alhamdulillah har zuwa abima a rana ita yau to nan sai kita wala bahahu Allah sai ya faɗakar da dan adam bi athari san'atihi da alamomin wato ainihin aikinsa a nan malamai suka ce hunaka mahazufin muƙaddar akwai wani abin da aka share a nan dole sai ka ƙaddara shi idan kana so kaga ibarar ta miƙe taƙadirin shi ne in ka ce wani bahahu bi athari san'atihi san'atihi ala wujudihi wa hadaniyatihi wa sa'ir sifatihi ma'ana shi ne wani bahahu Allah sai ya faɗakar da ɗan adam bi'atari san'atihi ta hanyar alamomin halittar Allah to mai Allah ya faɗakar da ɗan adam shi ne ala wujudihi mun gane ko to saboda haka abinda malam yake cewa anan ayyukan Allah to za su nuna wa mai hankali samuwar Allah shine ma'anan wannan bahahu sai Allah ya fadakar da shi dan adam bi athari sanatihi da alamomi na aikin Allah in kace aikin Allah bishiyoyi duwatsu ruwa ƙasa ‘yan adam ƙwari dabbobi tsuntsaye duk wani abin da yake ban ƙasa aikin Allah ne to Allah sai ya faɗakar da ɗan adam da wannan alamomi na aikinsa ya faɗakar da shi a bisa samuwar Allah kamar yadda wani yake cewa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid duk abin da ka kalla zai nuna maka Allah ɗaya ne shi yasa kun ga akwai balaraben ƙauye wanda kwata-kwata shi bai ma san me musulunci ba to amma kawai sai ya gamsu akwai Allah sai ake tambayar sa cewa bima arabta rabbaka ta yaya akai har ka gane cewa akwai wani ubangijin ka wanda ya halice ka ya akai ka san haka sai ya ce alba'aratu tadullu alal bayr ai da kaga kashin raƙumi to ya nuna maka ko wani abu raƙumi da yi wannan kashin wal asaru yadullu alal masir kuma da kaga sawu to akwai wanda ya taka ba yadda za a ga sawu fate sai wata kafa ta taka sannan za a ga wannan sawu sai yace fasaun zatu abraj yanzu wannan saman wacce take da manya-manyan taurari ga rana ga wata ga taurari ga masaukan taurari duk wannan wa ardun zatu fijaj yace sannan ga ƙasa wadda take da hanyoyi tsakanin duwatsu wa baharun zatu amwaj ko ko biharun zatu amwaj ga kuma taikuna da koguna wanda suke da ruwa da kumfa take ta yake ta Allah ta dun Allah tsifil khabir yanzu wannan ba za ta nuna akwai Allah mai zuzzurfan sani ba kuma wanda yake kwararre ta fuskar sai sani kaga wannan shine hankali mai saiti mutum ya san cewa wannan abubuwan ba su yi kansu ba na taba hikaito muku kissan wayansu sumaniya wanda suke inkarin cewa akwai Allah su suna tattaunawa da imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala suna ja'in da su so suke sai ya gamsar da su abinda yake nuna cewa akwai Allah su komai kawai ɗabi'a ta natural komai haka yake sai ce ni wannan magana ta ku ba ita ce ma abin da ya kamata mu tattauna ba yace wani abun mamaki ne nake so in ba ku labari suka ce menene yace wani dirkekin jirgin ruwa a kogin dajala ya je ya yi makansa lodi shi kaɗai jirgin nan sai ya tuko kansa ya zo ya fakin ya sauke kayan ya koma suka ce malam kana cin hankalinka ya ce a kamar yaya jirgin ruwa malam ya makansa lodi kuma ya tuko kansa kuma ya fakin ya sauke ya juya ba direba ya ce to yanzu jirgin ruwa ɗan ƙanƙani ba zai iya sarrafa kansa ba sai wani ya sarrafa shi sai wannan duniya sai ba mai juya ta sai take juya kanta da kanta babu hisan da zai kafa shikenan ba sake samun magana ba shi Abu Hanifa na sha faɗa muku Allah ya bashi wata kwakwalwa baya buƙatar sai an karanta Qur'ani ko hadisi yau kwakwalwar da Allah ya bashi ba sai ya kai ka ƙasa duk wayanka duk iya magana ka to daga nan shi kenan ba su sake da'in da da shi ba to saboda haka yana nuna mana wato nan rububiyar Allah in dai mutum bai samu zamewar kafa ba to zai musu rububiya ba to sai ce wa a'zara ilaihi kuma Allah sai ya yanke hanzarin dan adam ala alsinatir al-mursalin a bisa harshen manzanni alkhiyarati min khalqihi wanda suke zababbu a cikin halittarsa Allah ke ta walau anna ahlakanahum bi'azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika min qabli an nazilla wa nakhza Allah ce da mun halakar da Quraisha kafin zuwan manzo alaihi salam da sun ce Allah me yasa baka aiko mana manzo ba ya karanta mana ayoyinka kafin ya zama mun kaskanta mun kunyata shi yasa ma Allah ce rusulan mubashirin wa mundirin li la yakuna lin-nas Allah hujjatun ba'da rusul Allah ya kawo manzanni masu gargadi masu bishara dan kar wani ya samu hujja gobe alkiyama yace ma ja'ana min bashirin wala nadhir shi yasa kullun nake faɗa babu abin da yafi arha irin ilimin addini ga nan kyauta baje baje yanzu wani zai zo ya zauna ma na cikin ban san ya zo ba ba tikitin da wani yanka ba da sai shi wallahi yau rashin kuɗin tikiti shi yasa bai samu darasi ba babu sai dai kasala sai dai kiwiya sai dai rashin sanin ciwon kai to wannan kuma wani abu ne da babu yadda za ka yi to shi yasa babu wanda zai je lahira ya ce shi a yanzu ilimi bai zai masa babu shi ilimi ya riga ya zo shi yasa ma Allah zai ce awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akum an-nadhir yanzu ba mu raya ku a duniya ba rayuwar da duk wani mai jin wa'azi ya kamata ya ji wa'azi kun mai gargadi ya zo maku haka shi ke nan ba wanda abin da mutum zai iya faɗa sai ya ce fahada man wafakahu sai ya shiryar da wanda ya datar da shi bi fadlihi da falalarsa nan wannan man wafakahu din nan wato wani abu ne wanda zai nuna maka mutum ya zamo mutumin kirki a bisa gwadabin da Allah ke so da shi ne ba na wasa ba kai wasu malamai sai suka ce duk wata kalma ko duk wata sifa a ƙur'ani ko ta yabo kamar a ce musulunci imani gaskiya cika alƙawar duk wani abu ko kuma mummunar sifa ƙariya zalunci fasikanci waye kowace sifa ce a cikin Qur'ani sai kaji Allah ya ambace ta akalla so biyu zuwa sama amma banda tawfiki so ɗaya tak Allah ya ambace ta a cikin Qur'ani wa ma tawfiki illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib me yasa aka ambace shi so ɗaya malamai suka ce wala Allah saboda karancin wanda Allah ya baiwa kila wani ya ce to ai a cikin qur'ani in radana illa ihsanan wa tawfiqa ko ko babu shi ma tawfiqi ne ko in yura in in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma wani to shi ma da tawfiqi ne sai mu ce kwarai kaga wannan ayar Allah subhanahu wataala ya kawo kissar munafiqai وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ana magana akan munafikai cewa idan aka ce ku zo a yi muku hukunci da abinda Allah ya saukar da kuma sunnan manzon Allah zaga munafikai suna bijirewa suna kaucewa suna guduwa to amma idan kuma wata musiba ta same su ya zama ba makawa bukata ta sa sai an zo wajen manzon Allah dole to sai su rika ta in aradana wallahi mu wannan kara da muka kai wajen yahudawa ba komai muke nufi wa illa ihsanan kawai dai dan kyauta ne wa tawfiqa da kuma a samu dan hadin kai to wannan tawfiki ne duniyawi ba ukhrawi ba shi ma wancan ma'aurata ne ake cewa wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa kam min ahliha in yurida islahan idan matar da miji suna nufin nagarta da daidai yuwaffiqu Allahu bainahuma Allah sai musu gam da katar ya zamo auren ya dore an ya zama lafiya kaga tawfiki ne dunyawi ba ukhrawi ba to saboda haka wancan ina abin nan wa ma tawfiki illa billah shi kadai tawfiki ukhrawi a cikin alqur'ani malamai suka ce to saboda karancin sa wallahi tawfiki ba kowa Allah ke ba shi yasa daga cikin addu'o'i masurai Allahumma inni as'aluka tawfiqa والسداد في القول والعمل التوفيق والسداد في القول والعمل أتي الله يوم تندى a wajen aikin da zai yi Allah ya masa dace a cikin abin da zai furta wallahi ba duka bane ba kadan ne wanda Allah yake ma wannan muna fata Allah ya saka mu a cikin su to shi yasa yake cewa fahada man waffaqahu sai ya shirye sai ya shirye da wanda ya datar da shi bi fadlihi da falalarsa anan kada mutum kunnuwan sai ya zamo ainihin sun bude yaga cewa a to ashe mu ba dama a a bi fadlihi ba abin da kai ma Allah falala ce tsagwaranta ba wai wata cancanta ce taka tafi ta sauran ba halala ce ganin daman Allah ne tausayinsa ne sai ce wa adalla man khazalahu kuma sai ya batar da wanda ya yarbar da shi bi adalihi da adalcinsa ma'ana duk mutumin da kaga ya samu zamewar kafa to Allah subhanahu wataala bai zalunce shi ba don Allah ce wa hadainahu najdain an nuna wa mutum tafarki wanda yake na daidai da ba daidai ba ga abinda mutum zai yi ya tsira ga wanda zai yi ya halaka ba wanda ya kamo shi ya danna shi ce ka je ka aikata aikin halaka shi ya zaba shi da kansa shi sa Allah yake cewa abin nan in ma shakiran wa in ma kafura Allah subhanahu wataala ya dan adam ko dai ya zamo zai gode ma Allah ko kuma ya zamo ya butulce ma Allah wanda ya daidai ba tilasta masa akai ba wanda ya zamo ya bujire ba tilasta masa akai ba to shi ya sanya idan Allah ya azabtar da mutum wannan ainihin a bisa adalcin Allah ne subhanahu wataala shi yasa duk wanda Allah ya watsi da shi ba za a ce yayi zalunci ba kuma ko ba komai ai duk abin da ya zamo mallakar ka ne ba wanda zai kalubalance ka yanzu idan ka zo ka dauko zakaran ka yanka za a ce kai kaga wani da zalunci zakaran nan wallahi shekararsa guda gidansa amma kawai sai gashi ya zo ya yanka shi ba da zai akwai wanda zai kalubalance ka akan wannan saboda mallakar ka ne kawai babur din karen nan sai ka ji ka gaji da shi sai ka je ka sai da ka ci wani azalimi ne babur din nan kowa ya san shi da shi ya ji ya sai da shi na sa ne mallaka sani saboda ka in kai yadda ka ga dama cikin kayanka ba wanda zai iya cewa kai zalunci to amma duk da haka Allah kuma sai ya haramta wa kansa zalunci yace inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman to shi ya sanya ma ranar alkiyama duk wanda ya cancanci azaba ba ka za a zo a danna shi ba sai a ce ikira kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kai da kanka karanta ka zama alkali mutum shi da kansa ya taimaka sa fallasa ya taimaka sa tonan silili kuma ya ga cewa gaskiya shi ya kawo kansa anan shi da kansa Allah ya kiyaye to shi ne yake cewa a sai ya batar da wanda ya yi watsi da shi ya rabar da shi da arzikinsa sai ce wa yassara almu'minina lil yusra sai ya sauƙaƙe wa mu'minai har ya zama sun kai ga sauƙi kun ga lokacin da manzo alaihi salatu wassalam yake faɗa wa sahabbai ta alƙalmi ya riga ya bushe Allah da ya halicci halitta sai ya kwashi wayansu ya aje a wani gefe yace wannan yan aljanna ne ga baki ɗaya su ban damu ba sannan Allah ya ɗebo sai ya aje a gefe yace wannan yan wuta ne ban damu ba sahabbai suka ce fa fi mal amalu ya rasulullah to in haka ne me yasa za a yi ta wani aiki ai kuwa sai zai kwanta manzo Allah sai ce a a i'malu fa kullum muyassarun lima kulika lahu ku je ku yi aiki kowa an hore masa abin da aka halitta shi saboda shi yanzu alhamdulillah muna cikin ɗakin Allah masallaci wasu yanzu kana jin na zaka binto su ai sai a hankali yanzu muna sauraron qala lahu qala rasuluhu wani da kake tsammani yake saurara a halin yanzu sai abu ɗaya da ta kama to shi ya sanya duk wanda Allah ya masa ga madakatar biyayya ga Allah ba ta yi masa wahala in dai abin nan daidai ne ko ba a yayi shi ya ji ya gani kuma ya basa in abin nan ba daidai bane komai yayinsa shi wannan baya gaban sa to wanda ya samu kansa anan wallahi sai dai gode ba Allah subhanahu wataala wallahi gam da katar ne dace ne sai yace washara sudurahum lizikra kuma Allah sai ya bude kirazan su domin jin wa'azi a nan malamai suka ce wannan shi kansa rahama ce ba wai ta wasa ba yanzu wallahi wani tashin hankalinsa ya tashi ji ajiyunsa ba ko kwabo ko yana jin yunwa bai haro inda zai samu abinci ba to wannan shi ne tashin hankalinsa amma wai a ce ya jahilci addini wannan ba gabansa inda inda zan tambaye ku don Allah kun taba jin wani karamin mai kuɗi ko babba da ya ban kwana da neman kuɗi a nan Kano kawai wanda yanzu ya ɗiga aya ya daina neman kuɗi ni dai har yanzu ban sani ba ban cikin Allah baya karewa to amma dai ni ban sani ba dan Allah ku binciko mana wanda kun san shi mai kuɗi ne kuɗin sun ishe shi yanzu ya daina neman kuɗi yana ga lokaci yayi daina to shi kina a gefe ɗaya kuma ku nemo wanda baya zuwa makaranta wanda shi kuma yana ga yanzu ya gamsu eh yanzu shi ilimin addinin nan da ya ji a titi ba fa da ya karanta ba da ya ji a titi ya ishe shi makaranta ba sai ya je ba a iya samu tireloli Allah gafarta mana wallahi tireloli wani yanzu in karantsi baka da kafara bai taba daukan littafi ya je gun malami ya ce akwai mu addini bai taba yi ba shi wannan a wajensa aikin malamai ne amma ba aljanna shi ma har da shi aikin malamai ne shi baya jin kaikayin jahilcin addini amma da jin kaikayin talauci in ya tashi baya da ko kwabo ransa in ya dubu ya bashi amma a ce yana ta ban kaura cikin addinin sa wannan ba komai ba ruwansa sallah idan ya zo yayi kotan kurciya ya bubbuga ta kawai ta tafi ko ka ki ko ka so ta tafi to wallahi wannan musiba ce wallahi wallahi musiba ce ba wani mutumin kirki da yayi rayuwa ba ta ilimin addini ba in ya zamo manzo alaihi salatu wassalam shi da kansa Allah ce wa qurrabi zidni ilma manzon Allah babu lokacin da yaji cewa ya daina neman ilimi ballanta na sahabbai kowa zaka ga cewa sai dai in mutuwa ta dauke shi malam albani Allah ya kansa da gafara da rahama yana kan gadonsa da adali wani lokaci zai suma saboda rashin lafiya da ya farfado sai ce hatuliyar kitab ku ba da littafi nan duba mutumin da ya yi wajen rabin karni yana hidima akan alkitabu wa sunna amma baya je lokacin da zai aje neman karatu amma mu sai ce a ai dai wallahi na samu na sallah kuma wallahi bai iya sallar ba bai iya tsarkin ba bai iya alwalan ba amma dai shi na ga ya samu to wannan wallahi ba ɗabi'ar mumini ba ce ba ɗabi'ar musulmin kirki ba ce ba musulmin kirki kullum ya nemi abin da zai gyara addininsa kun ga anan sai ke cewa Allah sai ya buɗe kirazansu domin karɓar wa'azi to wani wallahi in ya san ma zai bi layin da ake wa'azi zai sake hanya yau laifin me a ce wasu ya ji ya ji wa'azi wato shi yana ganin jin wa'azi kawai na masu laifi ne shi kai zai kowa laifi ba sau suka ba sai ya ji ba Allah ya kyautata Allah ba mu ikon mu gyara sai sai fa aminu billahi fa amanu billahi sai suka yi imani da Allah bi alsinatihim da harsunan su na suna masu furici wannan malamai suka ce wannan shine fil aglab ma'ana ai ba kowa Allah ya ba harshen furta kalmar shahada ba yanzu misali bebe ila ko kurma sai dai ai masa ishara to nan da yake cewa naziqina domin a nuna mafi yawan mutane sai sun furta kalmar shahada su ne wanda Allah bai wa harshe to da wannan malamai suke da to wannan ya nuna ashe haka kawai mutum ai masa bayanin musulunci cewa to imani da Allah imani da manzo alaihi salatu wassalam kawai ce ya yadda bai furta ba to wannan bai shiga musulunci ba naqiqina suna masu furtawa shi yasa duk wanda zai shiga sai an lakanta masa an fada masa ina fata an gane to amma suwa ake lakanta mu anan malamai suka ce wanda ya balaga a wajen musulunci yanzu da za a ce ba ma guje ko kirista ya shigo addinin musulunci da ƴaƴansa wanda suke maza da mata waɗansu ba su balaga ba to su ba buƙatar sai an lakana musu kalmar shahada saboda hadisi ya ce duk ɗan da aka haifa a bisa tsarin addini ake haifarsa ɗan kirista da ɗan ba ma guje duka akan tsarin addini Allah yake halittar su uba ne zai mai da su ba ma guje ba guzawa ko su zama kiristoci ko yahudawa shi ya sanya in dai wani ya musulunta wanda yake wajen musulunci to ƙananan ƴaƴansa ba buƙatar sai an lakana musu kalmar shahada da dama su a bisa tsari suke amin to shine sai yake cewa wa bi qulubihim mukhlisin kuma da zukatan suna tsarkakewa tsantsa dan Allah subhanahu wataala ma'ana musuluncin da suke yi saboda Allah suke ba dan wai wani abu da za a samu a rayuwa ba wa bima atatum bihi rusuluhu wa kutubuhu amilin kuma su musulmi suna aiki da dukkan abinda manzanni da littattafai suka zo kaga sai aka ce amilin wato ma'ana masu yin aiki ne annan sai ce kaga inda ya ga dama da sai ce wa amilina bima atatuhum bihi rusuluhu wa kutubuhu amma sai so ma cewa wa bima atatuhum bihi rusuluhu wa kutubuhu sannan sai ce amilin dan a nuna aikin sai ya zamo a doran alkitabu wa sunna kun ga aikin sai aka jinkirtar da shi akan ambaton qur'ani da hadisi kenan dole aiki ya zamo a kansu aka gina shi amin amin sai sai wata allamu ma allamahum kuma sai suka koyi abinda ya koya musu ya sanar da su ma'ana wannan ya nuna cewa ilmu bi ta'allum shi ilimi da koyo ake koyarsa inda akwai wanda zai yi ba koya masa ba su ne annabawa da ya su waye gari kawai a ji su malamai amma ku duba manzo alaihi salatu wasalam lokacin da ake masa wahayi yana jin tsoron kada a gama wahayin ya manta sai zama jibrilu yana fada shi ma yana fada Allah sai ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi kada ka sake motsa harshen ka dan kai gaggawa da alqur'ani inna alaina jam'ahu wa qur'ana mun daukan maka nauyin zamu tara ma shi gaba ɗaya a cikin kirjinka fa idza qara'nahu fattabi qur'ana idan ya gama karanta maka to sai ka bi wannan karatun nasa na sha faɗa nikan ce ku duba suratul an'am surar da zaka ce wajen hizifi biyu da rabi manzon Allah alaihi salam malaka jibril yazo ya ta karanta masa gum sai da ya kai karshe sannan kuma manzon Allah ya kamo ta sai da ya dire ka gaya min wani in ba annabi bane waye sai wannan dole kai da cewa manzon Allah annabin Allah ne wannan sura kuma al'am sura ce mai sarkakiya ka tambayi yan uwa a makarantar allo mutum yazo ya kawo hajjahu qaumu ko ya kawo inda masu bai dauke allansa tsaf ai sai dindina eh sura sai mai wahala to saboda haka kenan kaga manzo alaihi salamu har ya koma ga Allah koya masa ake malaka jibril yake zai yake hau musu malamai ma ban sani ba ko abin da suka faɗa inganta suka ce kai amma lissafi zuwan mala'ika jibrilu a wajen duk annabawa wannan isra'ila ne suke cewa ya zo wajen manzon Allah wajen so 124 wannan dai babu wannan sai dai ambata wannan amma da zai nuna maka yawan zuwan zai nuna maka yawan zuwan ma'ana ya zo wani lokaci sai ya zo fiye da so ɗaya a wuni a wajen manzo alaihi salatu wasalam to saboda haka sai ya zama wata allamu ma allamahum suka koyi abin da aka koya musu ashe kenan dole sai an koya waqafu inda ma hadda lahum kuma sai suka tsaya a inda iyakance musu ma'ana in Allah ya ce awo allura sai su allura in aka ce a tafi a guje su yi gudu in an ce a yi sauri su yi sauri in an ce a yi tafiya su yi tafiya duk inda aka ce a tsaya to nan suke tsayawa duk inda aka iyakance wastaganau bima ahalla lahum kuma sai suka wadatu da abinda Allah ya halatta masu amma harrama alaihim daga barin abin da ya haramta musu bayan Allah wannan sifa ce muke zanawa ta mu'mine na kwarai wannan zaka iya karanta shi a littafi da sauki amma wajen ta dabiki anan ake shan wahala domin Allah sai ya zo ya jarabe ka da waɗansu abubuwa wanda suke na haramun kun ba wanda ke ganin ka sai Allah to anan ne za a gane karfin imaninka kaga nan wastaganau bima ahalla lahum yanzu wani take ya ce akar makallahu wallahi ina so ne zan sake gida to akwai bashin banki mala an ce interest din wato abin nan 5% ne ma'ana haramun din to biyar ne akan ɗari ba yawa to kaga Allah sai yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba amma me in kuntum mu'minin kaga shikenan in mutum bai shiga layin bada ba wanda zai je abin da ya ga dama kuma muka sha faɗa cewa duk mutumin da ya irin wannan rantan wallahi sai ya koka shi da kansa ba wanda ya taba cin bashi da ruwa ya zama ya ƙare kena murna sai ya ji ba daɗi wani ma a zo a yi gwanjan gidansa a yi gwanjan gonarsa a yi gwanjan kadararsa sakamakon wancan haramtaccen abin da ya yi buƙatarsa tun a duniya ciki biya sakamakon abin da Allah ya tsine mawa ne zai aikata to shi ya sanya musulmin kirki kullum yana tsayawa iya abinda Allah subhanahu wataala ya azurta shi da shi Allah ya ni'imta mu da wayannan sifofin za mu dakata anan abinda muka yi daidai muna fata Allah shi ba mu lada abinda mu kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gare da mu da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin